ko ko zuwa ainihin zuwa a wani zai kasarwa ko kibar ɗari ne inda ya zama kullum ne dole ya dinga cika sallah saboda uzuri ba zai dawoma ba zai zai zama baki ɗaya ibadarsa ta zama kasaru kenan shi ma ya zama kasaru zai yi wa shi kasari ba ya dawoma
ya ce wannan kuma yake cewa yana zaune a shagonsa masu zuwa siyayya sai wani daga cikin masu zuwa siyayyan da bai tantance waye ba sai ya manta wasu kudi masu yawa to yanzu kuma an kwana biyu da manta kudin kuma ya rasa waye to shi ne ke cewa to wannan kudin ya zai da su kenan zai kai wajen cinya da sanarwa ya ta sanarwa lokaci kaza kamar da yadda ake yi a rediyo da in an mantuwa ko a daidaita sabu ko a mai a ta sanarwa inda an yi wannan sanarwa kaga ana yin muwafaƙar samu idan kuma kai ta haka ba samu ba sai a koma babu tsintuwa ɗin na'am za sai an ajiye kudin a shekara ana cikiya ba a same su ba sannan kuma sai a san me za a yi da su na'am ko a sadaukar musa ko a yi amfani da su ranar da ya bayyana mutumin yana nema to sai a biya shi ko wajen wakamanu Mhm. alhamdulillah na
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وعزم عليهم بخيلك ورجلك ورجلك وشاركهم في الأموال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا mun ji Allah tabaraka wa ta'ala ji ya ce da shidan wato izhab eh shidan ba cewa amman ta za ka minhu fa inna jahannama mm, maw'u- maw'udukum ko jaza'ukum jaza'an mawfura Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da shi shidan da wanda suka bi shi su su- su je kawai makomarsu sakamakon su kawai shine shiga wutar jahannama Allah ya alƙawari to tun da haka ne Allah ya riga ya sallame shi shi ne ya ce da wanda suka bi shi shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to kuma wato wastafziz man istata'ta minhum bi sautika ka je ka girgizar ka ka tsoratar da waɗan- wanda wanda ka so wanda ka iya girgizarwa ko tsoratarwa da sautinka ma'ana da kiranka zuwa kin Allah da aikata abin da aka so a cikin bayi wanda suka bi ka to ka je ka girgizar da tsoratar da wanda ka iya yiwa daga cikinsu da sautinka ma'ana saututtukan da shaidan yake amfani da su wajen jan hankali ko waƙan mata ko ganga ko kuma wato ainihin molo duk wani abu da da zai yi kira zuwa sabon Allah to sautin shaidan kenan sannan Allah ya ce wa jale alaihim sannan kuma ka ingantar da ja a gare su bi hailika wa rijlika da dakaranka da kuma ainihin ababen hawanka na yaƙi da kake yaƙar bayi ka ja su zuwa sabon Allah duk ka je ka yi sannan Allah tabaraka wa ta'ala ce wa sharikuhum fil amwal sannan kai kai musharaka da su cikin wato dukiya ta haram da ake ci na riba ko na kwace ko na fashi wannan dukiyoyin waɗanda kaja kaje duk ku ci wal auladi da yayaye da ake samu na banza ba ta hanyar aure ba duk aikin shedan ne ko kuma wannan aka saka saki uku ya ce bai saki matarsa ba sai ya mai da aurensa da ita ko a yi saki ɗaya saki biyu saki uku saki duk a yi ta zama kuma bayan babu aure mutum ya sani kuma a yi ta haifa 'ya'ya to nan 'ya'yan na shaidan ne dukiyar nan da ake yi ake gasabu ake kwatanta ko ake fashi da sauransu ko ake damfara duka na shaidan ne saboda haka Allah ya ce je da waɗanda ya kira su zai su yi tarayya cikin wannan babu ruwansu amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ilhum amma ka tabbatar da ka koyo ko ka ci gaba da kuma ba su alkawari na yaudara cewa babu tashi Kai- kana yi musu wani alkawarin ba tashi babu alkiyama ba komai shi ma ka je ka ci gaba da yi musu amma wa ma ya idu kuma shaidan ba komai shaidan yake musu alkawari da cewa ba tashi ba ba hisabi illa gururan sai rudi na barna kawai yake yi musu amma shi kansa ya san da tashin kuma da hisabun amma waɗannan abubuwa makamai ne na shaidan ga bayi waɗanda suka bi shi kuma Allah ya san shaidan da ya ce a jinkirta masa don ya aikin batar da su da waɗannan zai batar da su shine Allah ya wasafo masu su ya ce je ya tai gashi nan gashi amma dai ya kwana da sani alkawarin Allah na sakamakonsa da waɗanda suka bi shi shi ne jahannama.
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا Allah ya ce kai sani kai shaidan hakika bayina tatattun bayina mumine laisa laka alaihim sultanun ba ka da iko a kansu na ka ja su ka halakar da su sun fi ƙarfinka na riga na tsare su waka fabi rabbika wakila ubangijinka Allah ya isa wakili a gare su wajen kiyaye su daga barin bunka Allah mutanna min
ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر تبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وربكم ubangijinku Allah allazi yurji lakum alfulka shine wannan da yake gudanar da jirgin ruwa wato a gare ku ko kuma dan ku fil bahri a cikin kogi li tabtagu min farlihi domin ku shiga ruwa ku yi tafiya ku laluba ku nema daga farar Allah da kasuwancin ku innahu hakika ubangiji Allah kana ya kasance rahiman mai rahama ne bikum da ku da ya kore muku wannan
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجيكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا إذا مسكم الضر hakanan idan kuma wato tsanani da cututtuka ko damuwa ya shafe ku ko bayi filbari a cikin kogi kuna cikin kogi sai ya fara tangal-tangal zai nutse da ku zalla an da una waɗanda kuke kira kuke bauta wa su ne gumaka sai su bata daga barin kurannan ba za ku kiraye su ba ba wanda yake tare da ku ba wanda za ku kira illa iya face sai allah domin shi ne kuka tabbatar da shi ne mai yaya bala'i alama na jakum yayin da ya tsere da ku kuma idan barri zuwa sarari kuka fito daga ruwa ga shi nan kun fito a arartun sai ku bijire wa Allah kuma ku kauce ba ku ganin wato kadaituwar Allah ku ci gaba da shirka wa kana lil kafuran hakika Allah ya ce mutum ka gani mutum kafuran mai yawan wato ainihin musu ne ko mai yawan butulcewa ne ga ni'imar ubangijinsa
أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا shin yalla yace kun yi imani kuwa ya ku bayi cewa an yi asuwa bikum janibar barri kifar da janibin kogi tare da ku wato kuna gefen ƙasa kun yarda da Allah ya muku haka ko da kun fito daga kogi kun tsira bai nutsar da ku ba kuma kuka fito dan daryar ƙasa kun zo gefen kogi kuma sannan za ku shirka to za ku yarda bayan kun fito yana da iko a gefen kogin ma ƙasar ma dan daryarsa ta sace to kun yarda kenan kun yi imani zai iya kifar da ku ya nutsar da ku cikin ƙasa kamar yadda yawa ɗaya daga bayansa shine ƙaruna aw yursulu alaikum hasiban ko kuma kun yi imani kun yarda da zai iya aiko muku da wato iska da za ta zo da wato yayi da duwar wasu ta jajjefe ku kamar yadda aka yi mutanen annabi ludu su malati judu lakum wakilan sannan ba za ku samu wani wakili da zai tsare ku ba daga wannan musiba da ubangiji zai turo muku
أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا الله يشكوك وقائد إيماني ديه ya wato an yi da ku fihi ubangiji idan ya mai da ku cikin kogi wani taratan wani lokacin bayan wannan da kuka je kogi zai juye itse kuka ambaci Allah ya tserar da ku kuka fito kuma kuka koma shirka to kuna jin a daddare kasar Allah ce ba zai iya muku azaba bane ya kifar da ku kasa ta tsage ko ya turo iska ta ko kuma ba kwa tunanin ubangiji zai iya mai da ku cikin kogi wata tafiyar daban taratan ukura fayursilu alaikum qasifan min ar-rih ya aiko muku da wato mai tsanani daga iska da za ta zo ba ta iya barin komai ta girgiza ku ta kifar da ku akan ruwan kuna tunanin ba zai iya yin haka ba ne rayu gure ukun da ma kafartu ya nutsar da ku ya dilmiyar da ku cikin ruwa da sauran abin da kuka kafarce masa da shi kuka yi butulci sun malata jiduna lakum alaina bihi tabi'an sun malata jiduna tabi'an babu kuna samun mai taimako da zai hana abkuwa a gare ku wato gare ku na wannan musiba da zai iya turo muku a cikin ruwa yana nuna musu fa shi Allah kullum yana da space in ya yi wannan zai iya wannan in ya tsere da kai wannan ka da shi kenan in kuma ka iya iya aiko da wani abu musibin Allah da kaifiyoyin bala'o'insa ba su da iyaka shi ne Allah yake ta lissafa musu in kuna ganin kun tsere wannan kun da kun ki godiya kuna shirka in nai kaza kuma fa ko ba zan iya ba za ka iya to in ban yi wannan ba in nai kaza fa in ruwa ne kuka in na kuma komar da ku tafiya ta dawo kuka kuma shiga ruwa fa shi ne Allah yake cewa to za a iya shigar da ku ruwa a kuma turo iska ta girgije ku ta kifar da ku ta nutsar da ku sannan ba za ku samu wani mai taimako da zai taimaka muku ya hana ku afkuwa cikin wannan ba Allah ka kiyaye kamar mu da imani
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا الله تبارك وتعالى يسي والله حقا موسى الله كرمنا بني آدم من كرم تردن آدم من في في تاشي أكن كومي دا كومي دي حدثة الله dan adam ne mafi girma wato Allah ya dan adam kuma ya girmama shi yadda ya tsara dan adam ya isa girmamawa ya yi shi madaidaici a halitta ba abin da za ka gani a halittar Allah ka gan shi daidai ya kyau kamar dan adam duk wata halitta ba mai kyan dan adam kuma idan ka dubi dan adam shine Allah ya keɓance shi da ilimi da hankali duk wani halitta da ka sani hususiyar hankali to ga ɗan adam ne hususiya ke bantaka ta ilimi ɗan adam ne yin furci in magana kai magana mu gane mu ji juna ɗan adam ne in ba ɗan adam ba duk halittar da ka sani sai dai Allah ya ba su wata fomula da za su dinga magana a junansu amma dai magana sarahatan in ce sannu ka ce ya matarka ya yaranka kai ma ya naka sai ɗan adam wannan ni'imar mu dinga duba ta mu kaɗai Allah ya bawa ne ka zo ka sadu da ɗan uwanka ku je waje ɗaya ku tsaya ku zauna ku gana ku ta magana ku ta tattaunawa a ta warware abubuwa a ta mutum sai ɗan adam in ba ɗan adam ba babu ka ga mutum a daidaitacce a ga mutum daidaitacce ya daidaitu ya tsaya tsaye babu wani abu halittarsa to sai ɗan adam saboda haka kuma ɗan adam ya zamanto mai tsarki ne tsarkakakke ne ko musamman mumini yana da rai ko ya mutu mai tsarki ne ba a cewa ɗan adam mushe a'a yauwa saboda shi ɗan adam ne mutum amma duk wani abu yanzu kaza da ta mutu za a ce mushe da kuma rago ya mutu sai a ce mushe komai girman abu komai amfanin da ake da shi da ya mutu sunansa mushe mushe kuma kalma ce ta wulakanci in an ce mushe za a iya jin yayi wari za a iya ganin ya tsutsa za duk wani abun wulakantuwa za a iya ce masa mushe amma dan adam ba a ce masa mushe gawa da ake cewa sunan da yake fara tashi daga cin mutum sunansa da ya mutu sai suna a bace sai a ce gawa to gawa ba mushi ake nufi ba gawa ana nufin jikin da rai ya fita kawai jissatun kharaja an haruhu shi ne gawa da bahaushe yake fada ba don komai ba ne ba za a ce wa ɗan adam gawa ba mushe ba saboda karrama wannan da allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa ya ɗaukaka shi a kan baki ɗayan halittu kakan baki ɗaya to saboda haka allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya ce kuma sannan ya yi abubuwa daban-daban na jin daɗi duk ba don komai ba sai dan shi ɗan adam ɗin shine allah ya ce wa amalnahum fil barri musa allah ko muka muka ɗauki su ɗan adam wato a wato ainihin dandaryar ƙasa duk inda ɗan adam zai tafi a dandaryar ƙasa allah na ɗauke da shi ba wata matsala inda kafa za ka taka bismillah in keke za ka hau in babur za ka hau mota a'a doki za ka hau duk abin da ka ɗauko za ka hau duk nauyinsa allah zai ɗauke ka da shi yana ɗauke da shi ba don komai ba ne saboda kai ne da abin da za a ɗauko a mota da me za a ɗauko a doki da saboda kai ne dokin da raƙumin da motar ƙasar take ɗauke da su don albarkacin ka ne saboda kai allah ya shirya haka wal bahari haka nan muka ɗauki kuma ɗan adam a cikin kogin a cikin ruwa jiragen ruwa suna ɗaukan ɗan adam tafiyar da jirgi yake akan ruwa ya ɗebi kaya a yi ta mamaki a yi ta mamaki to ba don komai ba ne saboda albarkacin ɗan adam ne don ɗan adam kawai ya shiga jirgi jirgi ya ɗauke shi allah tabaraka wa ta'ala ya ƙarfafa jirgin yake ɗaukan komai da komai wara zaƙana unsa na muka arzuta yan adam kun mina ɗayi ba ta daga daɗaɗan tsarkakan abubuwa wato abubuwan jin daɗi da za su ji ɗayi ba kenan abin da ake nufi da ɗayi ba na farko abin ya zama halali ne a cinsa a ji daɗinsa ɓangaren halal na ɓangaren muminai amma wannan ma ba mumini ba ɗan adam yana samun ɗayi ba shi ne abin da zai ji daɗi kamar nama ko kifi ko nono ko ɗan itace abin shuka na ƙasa kamar su masara su dawa ko kuma wato fawake da bakin kowane lokaci kuma Allah yana kebantar lokuta da wannan fawaki ko lokaci kaza lokacin mangwara zai zo lokacin gwanda haka haka dai kowanne ɗan itace wani lokacin kuma da wannan da wannan sada lokaci ɗaya ba don komai ba Allah yi wannan sai dan dan adam Allah ce kai wa faddalna hum ala kasirin musu Allah mun fifita ɗan adam a bisa mafi yawa-yawa man halakana na daga abin da muka halitta na halittunmu dabbobi ne duwar wasu ne iska ce ruwa ne mafi yawan abubuwa masu ma'ana amma mu mun fifita ɗan adam akan wannan abun na halittanmu ta farilan fifitawa يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرعون كتابهم ولا يظلمون فتيلا
abinda mutum zai gane duk isar mala'ika bai kai ɗan adam ba idan ma an kawo abubuwan da mala'iku suka keɓanta da shi saboda su dan adam su ba su ana suna zama mafifita saboda su ne ba sa saba wa Allah to a cikin mafifitan mafifita a cikin waɗanda suka fi kowa afralul bashari cikin mutane ne su mafifitan mutane su ne annabawa sannan a cikin kuma annabawan aka samu mafificin mafificin annabawan kuma mutum ne shine annabi muhammadu to kasancewar annabi muhammadu yana cikin mutane allah mu ya ba wa to shi sa mutane suka fi kowa suka fi mala'iku duk girman darajar mala'iku da kake ganin su albarkamu suke nema tare da cewa su an keɓance su da biyayya da ibada ba fashi ba bari to mu da ba mu samu wannan ba amma fifitakar ta Allah da imani aka samu annaba a cikin mu shi sa muka fi duk mala'ikun Allah mu mun fi jibrilu da mika'ilu a sarafilu da azra'ilu da sauran baki ɗayan mala'iku waɗanda su a halarar allah su lahaƙu ne wannan mu kuma ba mu kai hakan ba to amma fifitakar da aka yi musu na farala ne da daraja dai ba wasu kuma suka ce a duk mutum ya fifici mala'ika banda mala'iku hudun nan da muka ambata su sai mafifitan da suka danna kowa su suka danne su annabawan nan da annabi muhammadu sallallahu amma aka ware waɗannan shugabannin mala'iku guda hudu wasu daga cikin malamai suka ce sun yi daidai da darajar ɗan adam wasu kuma suka ce a sun fi ammawan ɗan adam saboda jagorancinsu da shugabancinsu na mala'ikun hadarar allah muƙarrabina wa gairul muƙarrabina wasu kuma suka ce a'a aƙida farko dai tana nan a dunkulan ɗan adam ya kowa hasu ala ayi halin dai muna goda Allah da yi mu mutane domin kuma mutanen ma muka zama muminai musulmi masu bin annabi muhammadu shine kamalar baiwa da Allah iwa ɗan adam da baiwa da babu irinta don za ka samu wani mutum gashi irinka ne mutum amma sai ka ga shirman da yake ko dabba ba za ta yi ba in dai ba musulmi ba ne bai kama annabi muhammadu ba an yi wata hikaya a khurasan cewa wata rana wani mutum yana zaune akan dakali haka da abokinsa da yamma suna hira suna tattaunawa to sai ga wani jaki can a gefe an zuba masa kara yana ta cin kara kasan jaki yana tauna kara yana dagowa kamar zai yaga min baki amma haka yake taunawa yana hawaye yana haɗewa yana tauna sai ɗaya daga ciki sai ya kalli jakin nan sai ce wani kalli jaki alhamdulillah lazi halakani insanan wani halakani himara ka ina gode allah da yi ni mutum bai yi ni jaki ba gaya wa ɗan uwan jim kaɗan sai Allah ya buɗa wa bakin ya buɗe bakin jaki sai jaki ya ba da amsa sai ya matso bayan ya haɗe karan bakinsa sai ya ɗan matso kusa da dakalin sai ya ce alhamdulillah allazi halakani imaran wa lam yahlikani kafiran ni ina gode Allah da yi ni jaki bai yi ni kafiri ba to a nan ne za ka gane cewar lallai kafiri shine koma bayan halittar Allah ko da mutum ne don ya isa wa kafiri bala'i cewar kaga yanzu mun yi magana dan adam ba na jasa ba ne dan adam dai mai rai ba na jasa ba ne to shi Allah ya tabbatar mana da cewa mushrikai na jisu shi mutum mai rai baya bin Allah bai yarda da kadaituwar Allah ba yana kafircinsa to shi kankin kansa na jasa ne komai ransa komai lafiyarsa isa ko ga mun suka musulunta mukan ce su je su yi wankan janaba domin su na jasa ne amma shi ko mumini da ya bi addinin annabi Muhammadu gatan ya isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al-mu'minu la yanjisu qala kaunihi hayyan aw mayitan halin kasancewarsa rayayye ne ko matacce ne in dai mumini ne shi sa za ka gana mai iziya da ya ce duk wanne duk mutum in ya mutu na jasa ne ban da jikin annabawa ma a dafa lalatul an biya ko ka ce malam ya kwamfale mumini baya zama na jasa ko yau mutum ya shiga addinin musulunci ya mutu yau to da yana da ran da ya zama mai tsarki saboda albarkacin abin da ya kudarta a zuciyarsa na la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na
yau mana dubbulla wana sun bi
ka tuna ambaci ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama yau mana dubbulla wana sun ranar da muke kiran dukkanin jama'u wato ainihin na al'ummatu daban-daban bi imamihim da shugabansu kowace jama'a za mu kirawo su da shugabansu ya zo za a kirawo adawa da annabinsu samudawa ma da annabinsu kowa za a kirawo shi da jama'arsa a kyama kenan yau kuma su zo da kowa abin da ya aikata a zo da shi a rubuce to wannan yau mana da ukulla wa nasu bi imamihim dinnan mu a cikin al'ummar mu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma ce take da yawa akwai ma'aikatan annabi sallallahu alaihi wasallama din limamai ne za su zo da jama'un da annabi ya ba su ajiya su kawo wa manzon Allah yau mana da kulla una sun bi imamin ma'aiki alaihi salatu wassalamu sarki ne idan aka ce duk jama'an nan na al'umma su za a kirawo su tare da shi da ita duk da dai aikin Allah na lahira mai sauki ne amma an yi haka kamar a zahirin magana za ka ga abin kamar ba a yi ladabi ga shugaba ba shi kuma Allah ma ladabi yake masa shi yasa babu al'ummar da ta samu annabinta yake da wakilai da halifofi a cikin sai annabi Muhammad kowane annabi shi ya yake an ga ai halifanci da wakilci da annabi Musa ya bar wa Musa Samiri daga ya dawo kafin ya dawo ya mai da mutane dan masharakai don haka duk annabin da Allah ya aiko aikin yake yi da kansa ya haɗa kan jama'ar kuma a ranar lahira ya zo da su dama duk ba su da yawa amma na annabinmu yawan nasu ya isa shi sa annabi yake da wakilai annabi yake da halifofi annabi sallallahu alaihi wasallama yake da na'ibai kuma zai zauna zaman girma alkiyama aka kirawo kowa kowane wakilin annabi ya kai wa annabi jama'a su manzon Allah ya karba shi sa zaka ga ake cewa mutum ya samu bayan Allah ya rike waliyan Allah shekhanai suna dora ka kan turban ma'aikin Allah to ka rike imamin ka kenan an ji alkiyama shi zai shigar da kai wajen manzon Allah mu ne aka keɓanta da wannan saboda yawan manzon Allah dama annabi ya faɗa ta na kabu ta na salufa inni mukasirun bi kumul umama yawmal qiyama ko mubahin bi kumul umama za mu alfahar ceceniya da al'umma ga annabawa alkiyama ku yi aure ku yi aure ku hayayyafa al'umma ta taru ta yawa to babu wata al'umma da Allah yake da ita tun daga farko har zuwa ƙarshe ga mu kamar al'umma annabi Muhammad kuma ya ishe mu alfahari annabi zai zube mu gaban annabi Allah ya kirawo annabi duka mu tafi tare muna ƙarƙashin tutar manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka yi mana haka Allah ka tsare mu bauɗewa da kaucewa hanyar annabi da za a zo ranar da za a yi kiran kullu unasin bi imamihim mutum ya to a ce ban da shi rannan ne ranar bala'i za a kira annabi ibrahim da al'ummarsa annabi musa da al'ummarsa za a kira wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa shi zai miƙe tsaye shi zai yi magana ya yi shaida da cewar annaba wannan sun isa ya ubangiji kuma sun riƙe littattafanka sun bayar wanda suka imani kuma ga su wanda suka ƙi yin imani annabi shi zai ware ya ce waɗancan su ne mutanen na marubu ba ruwayar abu huraira ba ko manzo Allah yake faɗa zan mike tsaye in ce wancan na marudu ga wanda suka bi shi ga fir'auna can ga wanda suka bi shi Allah ka sani duk wani lalata ga ta tsina can ga wanda suka bi shi kowane la'anan ne manzo Allah sai ya faɗe shi sannan annabawa za su samu nutsuwa su samu kubuta don annabin annabawa shaida shaidu ya yi musu shaida to wannan shine abin da ake ainihin abin nan Allah ka ba mu sa'a yawwa ranar da za mu kira kowane famanu ce kitabu wanda da aka ba shi littafinsa a wannan rana shine ranar kiyama daga cikin waɗannan da aka kirawo biya mini a damarsa kuma su ada'u kenan masu arziki su ne ake masu littafi a hannun dama wannan to wannan fa'ula'ika waɗancanan ka ya ƙara'unar kitabakun suna karanta littafin su ne wala yi zulamuna fatilan ba a zalunta su ko da ɗan bawon ƙwallon dabino ɗan ɗuban bawon ƙwallon dabino ɗin nan to ko kamar wannan ba a zalunta su duk abin da suka yi na alkhairi za su gani Allah ka samu ne.
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا Allah ce wanda duk ya kasance a nan duniya makaho ne baya ganin gaskiya ko yana ganin gaskiya ya take ya kibi makaho kenan ba basira kai tangani kan basira ta bace to wanda duk ya zama ka a duniya fa huwa fil akhirati a'ma shi ma zai tashi a lahira makaho zai zama makaho zai rasa hanyar da zai bi ya ce ya sadu da rahama sai a tashe shi a makance a yi ta jibgarsa wa adalla sabila ya zama mafi nisa da bata daga barin tafarki na kwarai to shine wannan hikayar nan da aka yi da maulamu shehu da wani makaho mai takama karatu ko a saudiya sai da tawili ba ya ce maganar tawili ya ce da shehu ibrahim kana da ilimi kai kan kana bin allah amma matsala ka guda ɗaya ce wai shehu ne mai matsala matsala wai tijaniya sai kuma tawili a alƙur'ani sai ku ta tawili ce kamar menene ya ce tijaniya ai ba ta da matsala mai matsalar tijaniya don mumini ai dan tijaniya ne la ilaha illallah ne sai istighfari sai salati ga annabi bai cin wannan akwai wani abu in ba karatun alkur'ani ba duk ba tijani ya san aikin kenan sai ce tijaniya kenan in ko haka ne tijaniya ashe tijaniya na da kyau ce to haka ne tijaniya kaga ya tabbatar tijaniya na da kyau yawan ya zagi tijaniya ko yan tijaniya ai dama abubuwan da yake zaga kenan la ilaha illallah ne sai istighfari sai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa dan kar a fito fili a nuna salatin ga annabi ake zagi sai aka ce wai salatul fatiha ce ita ake zagi wannan muka yi magana nan ce salatul fatiha ake zagi ita ce ba ta da kyau to idan salatul fatiha ce ba ta da kyau menene mai kyau an muka yi magana cewa kamar wasiƙa ce a takarda yanzu takardar nan sai aka rubuta salatul fati mai zagin salatul fati sai ya zagi wannan takarda ba zagin ta suke ba to in aka yi wasiƙa da sunan ubanka a ciki in kai ɗan kirki ne za ka zagi wannan takardar ubanka barau kai mai zagin salatul fati aka rubuto wasiƙa a ciki aka ce da Allah a ga mana da barau sai ka zagi wannan wasikar ai kowa ya san kai ka cika tsinan ne don ka zagi har da babanka to wannan ya ce a zagi salatul fati ko takardar da salatul fati take a ciki akwai allahumma a ciki akwai sayyiduna muhammad a tsaya ma a nan don sunayen da yawa a ciki akwai nasirul haƙi bil haƙi sunan manzan allah ne akwai hadi ila siradikal mustaqim manzon Allah ne ka nan kuma siradikal Allah ne wa ala alihi tsarkakan bayin da ya ce ya bar mana su kowa ya riko da su alihi ‘ya'yan gidan manzon Allah alwala da sirru abihi to a sa salatul fati wannan abun fa mai zagin salatul fati nake gawa wannan abun shine a cikin salatul fati sai aka ce ita za a zaga ba kyau to Allah ne ba kyau ko Allah ne abin zagi da manzon Allah kenan bala'i ne Allah ka kiyaye na suna ubanka barau a cikin takarda ana ko yadda takarda kai an san kai tabbataccen la'ananne ne ba ma ka zagi takardar ba akwai sunan ubanka a ciki kuma duk tsayarka ka san da sunan ubanka ba za ka zagi takardar nan ba to ina ga kuma sunan Allah da manzonsa da yake ciki to saboda haka sai ce illa kuma ta shehu ta biyu bayan ɗariƙa ta wili alƙur'ani abin da ya faɗa an zo fassara ya ji shehu da mutanensa suna yin tawili mun ce yadda lahi fauka aidihim eh sai a ce wai kudura Allah yadda lahi in Allah ya faɗa abu to mu kuwa ƙa'ida ta ahlus sunnati tunda mun san ba za a siffanta Allah da hannu ba ba a siffanta Allah da abin da yake cikin siffan mu to idan Allah ya wa kansa wannan siffar ya faɗi wannan abin to ba da larabcin mu za mu fassara ba da abin da zai zama girmamawa ga alarar Allah in Allah ya ambaci hannu ya jingina da kansa sai mu ce kudura shine tawili kenan tawili wannan cewar ba za mu jingina wa Allah abin da muke da shi ba shi ne ahlus sunnati suke a kai na kirki a yi tawili Allah ta baraka wa ta'ala ya ce su mustawai alal arshi ko ta istiwa'i akan al'arshi Allah ya yi istiwa'i akan al'arshi to wannan ba za mu fassara shi da yadda aka faɗa a nasi ba ƙa'ida ta ladabi ga halarar Allah da kuma yadda Allah yake nufi sai dai a ce ƙudurar Allah da ikonsa da iliminsa su kuma sun ce ba za a yi haka ba sai dai a ce Allah na sama yana zaune da cikinsa to wannan ɓarnar ita ce su suka ce ana yi wa tawili shehu na yin tawili malama ba yana cewa kullum ma ja'a bi lafazin yuhimu aw wulhu aw qul fihi rabbi a'lam duk abin da ya zo a nassin hadisi ko nassin wato ainihin alkur'ani da lafazi da zai gigitar kai matawili ka ce ƙudurar Allah ko nufin Allah kawai ko kuma ka ce Allahu a'lamu hadisin Allah yanzu lullahu min sama'i Allah yana sakuwa tsakar dare ko har idan Allah ta'ala tsakar dare yana yekuwa ina mai son arziki umar ina mai son gafara in masa ina duk bukatunmu sai Allah ya ambata mun same ka a zaune kana roƙon Allah Allah ya baka shi sa ake cewa a rage bacci da daddare a yi zikiri a roƙi Allah idan ƙarshen hadisi idan asma'i ta kawo ketowa lokaci ya kusa sai Allah ya kuma ya koma to yanzu idan tawili anan ya zama dole kaga kudurar Allah ce take aiki su sun ce ba haka ba Allah kamar yadda yake sakowa kamar yadda wani daga cikinsu yake cewa yana sakowa daga sama kamar yadda ya sako daga kan mambarin nan ɗaf ɗaf ɗaf ɗin dare gari zai waye sai Allah ya koma ɗaf ɗaf ɗaf ɗaf sama ai ba sifar Allah ba ce dole a yi tawili a nan ko kuma a ce Allahu a alamu ai ba dole sai ka san abin da Allah yake nufi ba to sai ca da shehu ya gama bayani sai ca ya wannan ba kyau kawai a faɗa abin da sai sai shehu ya ce to bari ne in gaya maka wata aya ka fassara mun tun da shi mutumin makaho ne sai shehu ya ce Allah tabaraka ta'ala ya ce wa man kana fi hadhihi ama fa huwa fil akhirati ama wa adalla sabila wanda duk yake makaho a duniya a lahira ma makaho zai tashi kuma zai bata hanya ya tafi jahannama kuma ga ka kai babban malami ne shehi ne malami mumini musulmi to fassara mu wannan aya sai ta eh ai anan zai tawili sai ta yi wai makantar da Allah yake nufi ta zuci wannan ya makance a zuciyarsa bai bi Allah ba bai ta Allah ba bai bi annabi ba to shi ya rayu a haka ya mutu tun an tashi lahira ma zuciyar a makance ai ba makanta ido ake nita to to ai ba wacce ba ita Allah ya faɗa ba wannan ya faɗa sai sai kai kai kai kai ka ga kalamarin ka sai kai amma ya yi da alkawili don ya bude ido a kiyama to saboda haka Allah ta wara ko ta'ala yana nufin wanda duk ya mutu idan sai ya kimin Allah ya kimin annabi to lalle kuwa lahira za a tashe shi makaho kuma zai fada hanya ta tafiya wato wahala wa in kadu la yaftunuka anil ladhi awhayna ilayk awhayna ilayka litaftari alayna ghayrahu وإذا لاتخذوك خليلا
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yan kadu ko da ne sun kusanta su wato kufaru makata liyaktulunaka wato ainihin su halakar da kai su girgizar da kai ma'ana an allazi auhayna ilaika wato su girgiza zuciyarka su sa maka damuwa ko kokonto sun yi duk hanyar da za su bi litaftariya alaina gairahu domin ka ƙagi wani abu ba abin da muka aiko ka da shi ba to ba zai yiwu ba Allah ya san ba zai yiwu ga manzon Allah ba sun yi ƙoƙari su girgiza imanin annabi to imanin sitil ne daga imanin annabi duk imanai suka fito Allah ya san abin ba zai yiwu ba amma sai Allah ya takadiri fasili ya ce wa idan iyayen nan kuwa lattahazu ka halilan da sai su rike ka ba daɗinsu in ka yarda ka kauce wa hanyar da na aiko ka a kai za su rike ka nasu su soka su yi hulɗa da kai shi sa in kana kan hanyar Allah ka ga wani ya matsanta maka ko wasu sun takura ma karka damu da za ka bar hanyar Allah ka koma hanyar banza sai su soka su yi mu'amala da kai a girmama ka to ka tsaya a hanyar Allah nan ne hanyar girma Allah ne ya gaya wa manzon Allah abin da suke nufi suna so su batar da kai su ja ka don haka da za ka bi ra'ayinsu ka bar hanya ta da abin da na aiko ka a kai za su rike ka babban mutum kuma su rike ka aboki ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا subhanallahi Allah ce ba dan mun tabbatar da kai ba mun kafa ka akan gaskiya muka hana ka saba mana laqad kilta tarkan ilayhim wallahi haqiqa ya kusanta ka karkata zuwa gare su shay'an karkata fa wani abu na aqidar da suke so qalilan wanda yake kadan dan kadan ka kusa karkata zuwa gare su إذا عزمناك ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجد لك علينا ba نصيرا za ka karkata ba ya rasulallahi sam izan da ko ka karkata a lokacin da suka so su karkatar da kai zuciya ka ta raurawa la'azana ka ko da mun ɗanɗana maka zifal hayati wato ninkin azabar rayuwa da kaji rayuwa ba daɗi wa zifal mamaci da kuma ɗanɗanon azaba ta mutuwa Allah kuma ya yi wannan magana ne da mu duk wanda ko ya karkata ya bar hanya annabi za a ɗanɗana masa muna gani kuma za a ɗanɗana ma mutum a lahira ma annabi Allah bai karkatar da shi ba kuma bai karkata ba amma an magana da shi ne dan a tsorata mu sun la ta ji laka alaina nasira sannan ba za ka samu wani mai taimako da zai hana aukuwar musibar azaba a kanka ba daga gare mu وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلفك إلا قليلا cewa to wannan aya ta sauka ne akan abin da yahuda suka dinga gaya wa annabi muhammadu a madina saboda abin da suka samu mutanen gida na maka suna ta gaya masa sun san a maka sun ce ai kai ba manzo ba ne in manzo ne a aike ka sham mana ko in ɗakiya ko misira can ne ake aiko ma annabawa amma nan maka ai ba taɓa aiko annabi ba kai ne za ka zo yanzu ka ce an aiko ka kaga wannan hasada ce ita kuma hasala gara hauka da ita ya garuruwan da aka aiko annabawa suka samu ci gaba kuna lissafin su ku kuma garin ku maka ba taba aikowa ba sai gashi aka aiko ba sai murna ba to hasada kenan kamar ƙauyen ku ne a ce an ba ku state za a lissafa da ku a najeriya misali a ce an ba wa gwarzo state gwarzo state sai yan gwarzo su yi ta fada su kori gwamnan su ce dan me nan ba ta ba su ta anan ba kaga hauka ya tabbata to Allah ya aiko manzo a maka haka suka ce to wannan fomulan yahudawan madina suka dauka shine suke cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato wato wa in kadu liyas tafizunaka min alabakum ya kusanta ya rasulullahi yahudawan nan na madina banu naziru da kainuka sun kusa su fitar da kai daga madina wato sun wato girgiza ka da tsoratar da kai da ya matsa jama'arka sun kusanta su firgitar da kai da kai daga jama'a a cikin kasar ba don komai ba da ya kurju kamina don su fitar da kai daga cikin wato madina sun shirya diyar da za su yi su tayar da hankalinka da mutanenka da kanka ka ce ka bar madina ka yi wata hijirar shi ne suka yi nufin girgiza ka da makirce-makircensu da ƙiyayyarsu shi ne wato istifizaz shi ne girgizar da zuciya mina larade daga wannan ƙasa ta madina saboda haka suna so su fitar da kai ne amma suna surutu suna cewa ai ba a taba aiko annabi a nan ba in annabin gaske ne ya tafi shan mana suna shirin maganganun da suke annabi zai yi wato ainihin hijira ya bar madina ya tafi wani waje ko ya je indakiya ko ya tafi sham to annabi baya komai sai da izinin allah su mahaukata ne shi ne allah ya ce wa izan yayin nan ko da sun fitar da kai daga madina aka fita la yalbasuna halfaka illa kalila ba za su taba zama a garin nan ba a madina bayan ka fita sai dan kwanuka kaɗan zan halakar da su gaba ɗaya to Allah tabaraka ta'ala sai ya karfafa annabi ya kafar da zuciyarsa ya zauna da duk abin da suka yi da duk wulakancin da suka yi annabi ya haƙura ya san shi ma'aikacin Allah ne bai kula su ba shikenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a madina
سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا الله تبارك وتعالى يقول سنة من قد أرسلنا قبلك cewar mu halakar da waɗanda suka kori annabawa ko suka kashe su daga garin wannan sunna ce ta waɗanda muka aiko gabaninka abinda za mu yi wa mutan yahudawan madina su kuma abinda suka ga su ne maka suna ƙoƙarin sai sun kore ka nan sunna ce ta waɗanda muka aiko gabaninka na daga manzanninmu haka suka yi ta shan wannan wahalar da su a wahalar da su a kore su su tafi can su koma can sannan mu halakar da su kuma su kuma yin wani abu a halakar da su Allah ya ce wala ta jidu sunnatina tahwila babu kana samun canji ga sunnan mu da abin da muka saba yi الله أكبر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ɗaya da sallah wato liduluki shamsi yayin da rana ta yi duluki shine zawali azhar kenan ila ga sakin laili ka ta tsaye da sallah kuma har zuwa wato fuskantowar dare shine ai in an yi azhar to shikenan fuskantowar dare shine la'asar magariba kuma har isha'i ta shigo ko qur'an alfajari sannan kuma ka tsaye da sallah wacce ake kiranta qur'an alfajari shine wato ainihin sallar asubahi kenan ita ce ƙur'anin fajari a nan ka zai da sallar asubahi inna ƙur'anin fajri hakika wato ƙur'anin fajari shi ne asubahi da ake tsayawa a yi sallah a yi karatu an ambace ta ƙur'anin fajari saboda tsawon karatun da ake a cikin sallar asuba to kana mashhuda wannan lokacin tsaye da sallar abin shaidawa ne na mala'ikun Allah suna zuwa su shaida wanda ya zo aka yi asuba da shi mala'iku su gan shi su yi masa shaida ya yi sallah a zahar ya yi la'asar ya yi magarba ya yi isha'i to ga shi ya yi asuba shi sa ake karɓar ta asuba ne lokacin isar da rafot ya gwadu wanda ya zama baya fitowa ya sallar asuba to fa ya shiga matsala yawwa a kula da sallar asuba cikin jama'a to masallaci mutum ya zo a yi sallah da shi kuma ba ita kadai ba kowace sallah mutum ya tabbatar yana yi tare da jama'a domin a yi masa shaida to isar da shaida da saƙon Allah na cewa an yi ana sallah da bawa shine da asuba mala'iku suke ɗaukar rahoton suke isarwa ga Allah kuma a cikin farala Allah idan mutum ya tsaya ya kiyaye ko da za a ce an samu wata sallar bai samu shiga jama'a ba ko bai samu yi sallah akan yadda ya kamata ba inda ya zo an yi asubahin nan da shi Allah yana yin tajawuzi a haɗa gaba ɗaya a isar da cewa a shaidar da mala'iku za su yi a yi masa shaidar da ya yi sallah ya shigo cikin jama'a to ya zama wajibi mutum ya kiyaye sallar la'asar a cikin jama'a azhar cikin jama'a magaruba cikin jama'a sallar isha'i sallar asuba zama annabi alaihi salatu wassalam ya ce munafiki baya iya da zuntar sallar isha'i da sallar asuba cikin jama'a in ka ga Allah ya hore maka sallar isha da kai isha'i da kai asuba da kai to ka tabbatar ka gode wa Allah ka kubuta ka tsira daga barin nifaka alhamdulillah munafiki baya iya yi munafiki baya iya sallar asuba cikin jama'a munafiki baya iya da zumtar yin isha'i sau da yawa zaka ga ma munafikan addini zaka dana cewa ai ba komai ai tana ai isha ne da bai dogon baya ce ma ai ko dare ne ba zai iya ba nifaka ce saboda kowa kiyaye lazimta Allah ka ba mu dacewa na'am ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
bakar da farilla an tabbatar da salloli biyar komai ya gyaru to daga dare kuma ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fata hajjad bihi ka yi wato rashin bacci ka yi sallah da alƙur'ani na fila ne gare ka wannan wato ina nufin wato na fila tallaka ne na fila ne a gare ka wato a nan na fila ga al'ummarsa ne laka ɗinnan al'ummarsa ne amma shi farila ne gare shi na filar dare hususiyar annabi ne yawwa amma allah saboda iya zirin magana ta Allah sai shirya ta akan cewar nafila ce ga manzon Allah domin al'ummarsa su rike ta nafila in sun sauke farilla su dinga yin ta nafila domin su samu lada su samu kusanci da Allah wannan abin so ne ga al'umma kowa da kowa ya dinga yi kuma ta hajjidi ba sai da azumi ba a tsaya a yanki dare a yi nafilfili shi ake nufi yawwa kuma abin so ne mutum ya dinga yi amma a haƙƙin manzan Allah tsayawa a cikin dare wannan luzumi ne wajibi ne kuma annabi alaihi salatu wassalam ya fi kowa kusanci da Allah ya fi kowa samun farala Allah amma annabi yana tsayawa ya yi nafila ya yi nafila ya yi nafila Allah kaɗai ya san irin kyan nafilarsa cikin dare ta tahajjudin da yake yi don hadisin da aka karɓo daga sai da aisha allah ya ƙara yadda gare ta take cewa yana tsayawa cikin dare har ma ƙawahuwansa su kukumbara su tsami haka aka rawato sai da aisha take fada take cewa kana ya ƙomu sallallahu alaihi wasallam allaila hatta ta warra matkadama har ƙawahuwansa su kukumbara su tsami sai da aisha ta ce wata rana a cikin ɗaki suna tare da manzon Allah suna cikin bargo tare can sai ta yi bacci ta yi bacci sai ta farka ta laluba ta laluba sai ta ji bata ji manzon Allah sai ta tashi ta dinga lalubawa cikin duhunan can sai ta jiyo shatse a can kusurwar ɗaki in ya dubi gabas yana ta nafila yana ta sallah shi kenan sai ta ce ya rasu lallahi ya kamata ka kwanta ka huta idan wani abu kake so allah ya baka komai da komai in wani abu kake tsoro ya ce ya gafarta maka abin da ya gabata da abin da ya jinkirta tare da cewa baka da laifi baka da zunubi wannan gatan naka ai yayi yawa dan kwanta ka huta ma sai manzana ya ci gaba da sallah da ya idar sai ya kuma tashi da ta da sallah sai ta ce ya rasulullahi magana nake waccan da ta yi bai ji ba don yana ganawa da Allah ka ji inda ka ji to wannan ake so a dinga koyi daɗin ganawa da Allah annabi baya ji baya gani baya jin motsin komai ya shiga nafila sai ta tsaye da shi ta riƙe manzan Allah ta manyata wannan maganar Allah ya yi maka komai Allah ya gafarta maka ma ta kaddama wa ma ta akhara min zambi kama a kaunaka laisa laka zan baka da zunubi amma dan ka nutsu ka huta Allah ya yi maka wannan gata wannan daɗi da Allah ya zuba maka wannan kaza kaza ka sa abin da manzo ya ce da ita ya Aisha afala akunu abdan shakura yanzu ba na zama bawa mai godiya ba in ta nafila dan godiya abin da imin Allahu akbar ci gaba to wannan tahajjudi kaga a hakinsa wato ainihin wajibi ne saboda kama yake sallallahu alaihi wasallam yana yin tahajjudi yana yin tsayuwar dare yana wato ainihin nafilfili goma sha uku ya raka a goma sallama biyar a cikin dare kuma ya shafa'i ya yi wutare bai taba karawa akan haka ba a cikin ramadana ko a wani ramadana baya ƙari waɗannan da yake yi sai ya raka a shafa'i wato hafifata ne masu sauƙi ya karanta sabbi kuliya sannan kuma ya zo ya wutare ya karanta kulhuwallahu ya yi mu'awuzatai ne sassauƙa amma waɗancan goman da annabi ya yi sai da aisha ta ce ba ɗayanku da zai iya yin irin nafilar da annabi yake wajen kyanta da tsayuwarta da daɗewarta goman nan sai allah sai manzon allah haka kuma ya iya tsawon rayuwarsa ba annabi bai yanke ba bai tsaya ba saboda ka sa an yaba saka amma mutum ya ce tahajjudi sai da azumi to ba haka ba ne kuma tahajjudin kuma ba sai an tafi an je wani waje an taru ba a ko a yi musamman mata babu wani nasin da yawa mace afuwar ta tafi tahajjudi tsakar dare a wannan zamani ma musamman in zamanin da ne na bayan allah da ake koko mutum ya je wajen da kamar maka da inna akwai tsaron da ba za a fada garari ba sai a je in ma da hali ko a maka mace ta kazo da matarka inda za ta jiyo sautin sallah ta ba a masauki ya fi wannan fitar da mata suke yi gungu-gungu a ce an zo goma ƙarshen na ramadana wata a wannan fita ta hajjirin take rusa duk azumin da ta tun daga farkon wata saboda shakkiyancin da ake yi an fake da allah to ta hajjirin ba dole ba ne in kuma kin ce lalle sai kin yi kina so to ki dinga yi a gida shi ma mijin sha-sha-sha ne ka lura mana dirran da ba ku samu zuwa ba ko ba a je ba ba ta yi inda gaske ne ba iskanci ake ta yi a gida mana bai kamata ba abubuwan da ake yi kuma mu ba maso mamanci ko mu faɗa mace ta fito ta hajjidi a ta waya da maza ta abubuwan da bai kamata ba amince da allah amince da manzon allah to ko sallar isha za ki fita ki je ki yi magana da wani namiji ya haramta gare ki ki fita balle ta hajjidi ka gane sallar isha ce farilla ta zama dole saboda haka muna kiran yan uwanmu musulmi mata da kamewa a gida su yi tahajjudinsu a gida idan ma mai gida zai tafi masallaci to ya tafi sai ya dawo kun za ki nafila kin ji dai ko raka a biyu kika yi tahajjudi ne ko raka a hudu kika yi yayi tunda kin yi tarawihi in kuma kin ga kina da dama ki dauke ta sunnar ma'aiki ki kama ki rike raka goma sha in ya so an yi tarawihi ba sai kin shafa'i da wuturi ban an zo ta hajjiri ki raka goma sallama biyar ki shafa'i da wuturi kin yi koyi da daren annabi kawai amma zai a tunga bangaje bangaje ga abubuwa marasa kyau suna faruwa ana ji a masallatai banda ma Allah ya taimake mu Kano mu mu ne zalla musulmi ba inda muna da waɗansu a janabiyai da yawa daman ji kunya saboda haka a kula asa ya kusanta ya rasulallahi sallahu alaihi wasallama an yau a saka rabbuka makaman mahmudan ubangiji allah ya tsaye da kai matsayi a lahira na ayyabo wanda za kowa da kowa zai gode maka na farko da na ƙarshe shine a baka mukamin ceto